السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل باكا muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka watan azumin ramadan na shi hijira 1439 miladiya 2018 a ci gaba da karatunmu na dausayin sunna bangaren littafin attajiridu sarih na sahih bukhari tare da bunkarin bayani a cikin asharhul muyassar li sahih bukhari ko addurar wal'ali bi sharhi sahih bukhari na asayid muhammad ali sabuni Allah subhanahu wa ta'ala ya jaje da rahama a gare shi tare da iyayenmu da malamanmu baki daya za mu tashi shafi na 61 a cikin mujalladi na biyu na wannan littafi babu yastaqbilu al-imamu nasa bi wajhihi babun da yake magana cewa in an yi sallamar sallah liman yana fuskantar mutane da fuskarsa wato sai ya jiyo ya kalli mutane shi na hadisinmu na 845 an samu bin jundubin radiyallahu an an karbo daga samuratu dan jundub Allah ya kara yarda da shi kala ya ce كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن إذا يا صلى شو تصلى أنا كما صلر أقبل علينا بوجهه yakan fuskanto izuwa gare mu da fuskarsa wannan hadisi yana nuna mana cewa yana daga sunna idan liman ya yi sallama to ya wayo ya kalli imamu akwai hanya guda uku da annabi sallallahu alaihi yake yi wani lokacin in ya jiyo yana jiyowa ne ɓangarensa na dama wani lokacin yana jiyowa ɓangarensa na hagu wasu lokuta kuma in ya tashi jiyowa to yana jiyowa ne gaba ɗaya ya kalli mutane an gane? eh sai dai mafi yawa wanda ya fi yi ya fi jiyowa ɓangaren dama shi ne shi yasa ana cewa ma har da yawa sahabbai Allah ya ƙara yada da su sukan yi rige-rige ɓangarensa na dama saboda kwaɗayin ganin fuskarsa da ganin zatin jikinsa su kuma saboda kwaɗayin annabi sama ya gansu mai an ce ana yin rige-rige a ɓangarensa na dama to da yawa sukan so su tsaya a wannan ɓangaren in an zo saho saboda wannan sirrin to shi yasa din kuma la'alla wannan ce ta sa shi kuma yakan yi da wani bangaren wani lokacin kuma da maimakon ya yi bangaren dama din to sai ya bangaro bangaren hagu din domin su ma na hagun su samu wannan sirrin to wani lokacin kuma gaba ɗaya in yi tashi jiyowa istaqbalahu ai an fahimta shine wannan hadisi sai ya fuskance su gaba ɗaya yawwa waɗannan abubuwa da yawa in ba an shiga karatu mai nisa ba da yawa duk ba komai ake sani ba eh ga shi eh karatu muhimmi ne sai dai haƙurin a zauna a yi shi shi ne yake da wuya yana da wahala mala to amma kullum abin da nake ta faɗa ne malaman da suka rubuta ka duba irin wannan aiki kasan dai mutum zai saki irin wannan waɗannan jawabai a littafi kasan ba zai yi kudin su ci burutsu ya tattara kuma ya saki abun a duniya ya shiga duniya ba ya san ya san malamai za su gani to sai to ka gani bare wannan aiki wanda za a sake shi duniya kun ga karewa yanzu ba bayan a buga gashi nan an sa shi a cikin intanet gaba ɗaya an sashi a intanet yanzu duk wanda yake so in ya buga ko ya ɗauko littafin du ko in wata matsala yake so yana bugawa yanzu ainihin za a ɗauko masa waɗannan karatukan ya gansa a cikin ainihin google ɗinsa kashi na kaga yan uwa wasu duk sun ɗauko shi sun zuko shi daga intanet mujalladi biyar eh eh me eh eh zan ka budo ba dole ne dan kai larabci kuma duka gane wata babu a gani dole a zauna kuma a tattauna da malam eh to shine muke ta kudayen din yan wa amma ina hankalin su ba nan ki ba Allah ya taimake mu sirrul hadith min khuliqin nabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga ɗabi'un manzon Allah sassan annahu kana yu'amilu ashabahu cewa shi kasance yana mu'amala da abokansa kama yu'amilu alwalidu auladahu kamar yadda mahaifi yake mu'amala da 'ya'yansa mahaifin ma wanda ya san daga ina yake a ina yake ina ya sa gaba domin wasu iyayen su da 'ya'yansu ai in banda ashar babu abin da yake raba su kullum akwai iyayen da haka suke eh ko wacce ta kawo kuka cewa babu abin da ke damunta irin uban yaranta na farko tsakaninta da shi da wuya a yi magana ta minti goma bai yi mata ashar ba ita ita kanta kuma bai damu ba ko a gaban ɗayan kowaye ba ruwan sakurin zai ta ɗula mata ashar kuma bai damu ba ta ce ba yadda za a yi yayi magana ainihin ta 'yan mintuna da yaransa sai ya ɗula musu ashar ashar ɗana tsitsi na musu kaga yana daɗi shi ne ai shi ma za ta fi shi eh da ɗaya ne ai da uwa da uba duk harshen su a kan ɗa ai da ɗaya ne eh eh da lalace za su yi to ai wannan gubar wannan gubar ta bakinsa du'ar uba akan ɗa amsawa ce abar amsawa ce addu'ar uwa akan ɗa a bar amsawa ce ko yau ran asabar ɗin nan na je wata lacca ita kuma wata ce aka aiko ita kuma irin can lacca mata ɗin nan mata ne iyaye da yawa da suka taru a nan labarari ta tsohon labarari ta kano yau wannan nan nan a wannan ta abin nan ce ta fage ce wannan eh wannan ba ranar yi ta ba mata bana wace manar huda yau kwana hudu suna sata ai gugutsalowa suke suna sawa raiko wannan bara na ita to a cikin irin waɗannan sai wata ta aka ta yi tambaya ita ce take kuka da kanta cewa ta saba 'ya'yanta da sun yi motsi sai ce ta tsine musu amma abin yana damunta kuma ta kasa dainawa ya wani lawari zai kasance na ce ai ta yi wa kanta linzami lallai ta daina dan ba haka ba to gashi tana yi wa 'ya'yanta illa ne eh tana yi wa ‘ya'yanta illa nan na baku tarihin taguwa wacce ake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata mai taguwa ta tsine mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauke kayan abincin da yake kanta domin kada burbushin tsinuwa ya sami ajin mun yi wannan karatu to din na ba ta wannan na ce to in tana son ‘ya'yanta su zama na kwarai to sai ta daina wannan abu in ba haka ba to cin ji ba ita kaɗai ba ma ba yarinyar ba ba yayan ba duk ƴaƴan gidan ma sai wannan tsinuwar ta shafe su kuma ina gaya mata ta yi a hankali ba ‘ya'yanta ba ma ita ma sai bala'in tsinuwar ya dawo mata saboda haka yanzu zai ta san yadda za ta yi eh wallahi ba kyau ba kyau eh sai shi za din inda za a yi ina gaya maka ban cika damuwa ba eh ko da mutane ko ba mutane ko da mutum ɗaya ne zan fara karatu ni ko da na fara na danna abun eh recording dina in mutum biyar ba su zauna sun ji ba wata ran sai dubu ɗari biyar su ji yanzu wannan da ake sa ya kwana hudu miliyan nawa ne suke ji wannan karatu Allah kaɗai san ya miliyan da suke ji eh eh shi ne eh to tsohon lacce shiga gaba yanzu ba ta yanzu ba ce eh taba da shi wacce ne akan shaye-shayen nan kasan na yi ta a fas tare muka je da ku to da muka je sai kwana uku hudu sai manar luhuda suka aiko ta fage cewa dan Allah laccan nan da na yi ta shaye-shaye to ga iyaye mata wajen dubu uku a waje guda to Allah na zo na yi musu to shine na yi ta ita ce wannan yau kwana hudu suna gutsutsura ta suna sawa kwana hudu yau ma ba karewa ce ba ka saura na jin gobe eh sai dai da yake gobe za a sa ba sai litinin Raka mu dage, Allah taimake mu, to a nan sama yana mu'amala da ‘ya'yansa da sahabbansa kamar yadda yake mu'amala da ‘ya'yansa, wa hada min husnul ishrati li atba'ihi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga kyakkyawar zamantakewa ga ainihin mabiyansa sallallahu alaihi wasallam fa kana idza salla salatan to ya kasance idan yayi sallah wata sallah aqbala bi wajhihil wadda yana fuskantowa da fuskan nan tasa mai yawan walƙawa mai yawan haske yana jiyowa yana fuskantowa ala ashabihi abusa abokansa sahabbansa Allah ya ƙara yadda da su li ya'nisu bi ru'yatihi domin su ɗebe kewa da ganinsa eh li ya'nisu bi ru'yatihi domin su ɗebe kewa da ganinsa eh yasa ake rige-rige a bangaren damansa domin a zo a zauna saboda da yawayoyi din nan su ga zatin jikin nan nasa su ga fuskan nan tasa su ma su ji daɗi ya gansu to ake rige-rige a bangaren damansa وهذه صفات القائد الناجح ما لن صابوني wannan su ne sifofi na jagora mai nasara a cikin aikinsa ba jagora mai nasara ko a cikin aikinsa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal murabbil akmal da mai reno mafi cika kazan ku babu reno babu mai reno wanda ya fi kowa cika irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza kana li ahadihim haja to wannan jiyo da yake idan wani ɗaya daga cikinsu ya zama yana da wata bukata an gane ko to sai ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya zaɓi ɓangaren daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna saboda ya san in an yi sallah annabi zai wayoyo to idan ya ɗan nuna alamar yana da wata magana to sai annabi ya ce masa menene an gane ko shine fa iza kana li ahadihim haja idan ɗaya daga cikinsu ya zama yana da wata bukata a kabala yi hadisuhu anha to da annabi ya jiyo wannan bangaren to shi kuma sai fuskanto annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi masa zance dangane da wannan bukatar tasa sawa'un daidai ne kanat istifsaran diniyan ita bukatar neman bayani ne na addini aw hajatan dunyawiyatan ko wata bukata ce ta addini ta duniya duk dai suna bujirwa annabi sallallahu alaihi sallama kuma yana sauraron su kuma a biya wannan bukatu wa qad madahahu Allah ta'ala bi qawlihi haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi da faɗin sa walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik haqiqa da ka kasance mai kaushin zuciya ya rasulullah lam faddu min hawlik da sun fashe daga gare ka da sun tarwatse sun barka amma taushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa wasu ma daga cikin sahabban masu kaurin zuciyar masu zafin masu kaurin zuciyar masu zafafawa idan suna zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan taushin nasa shi ma sai ya rushe zafin nasu su ma sai su zama masu sauki eh zai zama sauki Ali Imran aya ta 159 ma yustafadu min al-hadith abinda ake fa'idantuwa daga wannan hadith yace fil hadisi sharif a cikin wannan hadisi madaukaki anna sunnata cewa sunna an yastaqbila al-imamu al-musallina biwajhihi shine liman ya fuskanci masu ainihin sallah da fuskarsa in an gama sallama idan taha min salat in yi sallama daga sallah li yushirahum bil ukhuwati al imaniya domin ya jiyar da su yan uwantaka ta imani wato wannan fuskantowar mutum in an kalle shi zai ji daɗin shugabanka ya ganka za ka ƙara samun wani karsashi da wani nishaɗi da wani jin daɗi cewa ma shugaban ma ya damu da kai har ma yana fuskanto ka yana kallon ka domin ko iyalinka ne ka kalle ta ma tana jin daɗi ita ma kamar yadda kake kallon ta ka ji daɗi ita ma in ka kalle ta an gane ko suna samun jin daɗi suna samun nutsuwa haka ɗanka ka yi wata magana da su ‘ya'yanka yara ka yi magana da su ka ja su ka zauna da su ka yi wani ɗan zance da su daɗi suke ji kuma kana ƙara ɗan fara ƙaunarsu a zuciyarka kuma kana ƙara ɗan fara ƙaunarka a zuciyarsu amma ɗanka ya zo yana zuwa ka ɗura mu ashar ka kore shi a hankali a hankali sai ya ji ba baya son ya dusu inda kake to me aka yi ana ka ba kanta an yi barna da ka wajibi ne mu kula da irin waɗannan abubuwan dangane da yaranmu saboda haka lishu'irahum bil ukhuwati al imaniya dan ya jiyar da su ɗan uwantaka ta imani allati tajma'u al mu'minina fi salat wacce take tara muminai a cikin ainihin wato sallah dama yan uwantakar musulunci yan uwantakar imani ita ce take hada mutane a masallaci a hada a yi sallah tare domin ka ga ɗan uwanka musulmi ka ga ɗan uwanka mumini shi ma ya ganka yawwa inda wani taimako in ta ɗauro in ga gan shi yau ka gan shi gobe za ka iya gane cewa mai yiwa wane yana daga cikin yana cikin wata bukata kai kuma Allah ya warware maka matsalolinka kana cikin ma walwala a jihunka ma yana cike da yan abubuwa in ka ga irin wannan dan yanayin ai ai ana ganewa ko ana gane wani yana cikin damuwa wani yana cikin ainihin in bakinsa bai gaya ma ba lisanin makali nasa wata rana yau da gobe ana nan lisanin hali nasa zai gaya maka eh domin gaga idan ya fara kwarmi ba za ka gane cewa wani yana bukata ba in ga rigarsa da yana sa riga fesfes sai ka gan shi rigarsa a yage riga a yage wando a yage hula ta karce takalminsa ya yi yage haka haka ba za ka gane cewa wani yana daga cikin bukata ba kai wani irin sotolami ne in har baka gane ba kai wani iri ne ina fata an gane ana fahimta ba ana gane cewa wani yana cikin bukata ainihin a taimaka masa to shine wannan li shi'irahum بالأخوة الإيمانية التي تجمع المؤمنين في الصلاة وتتكتارا أن هو مؤمني أتكن صلى ولا يبقى ولا يبقى مديرا ظهره لهم النبي صلى الله عليه وسلم ba yana ainihin jujjuya bayansa ainihin wato a tsakaninsu na ga muku wata rana ya kalli bangaren dama wani lokacin yana kallon bangaren hago wani lokacin kuma jiwa yake gaba daya sai fuskance su kaga in an fuskance su gaba daya yana kallon dama yanzu yana kallon gaba yana kallon hagu wannan shine ainihin abin da ake bukata liman yayi ba kullum jiyowar ba kullum kai liman inda kullum suna bin ka kana sallah in ya zama in ka gama sallah za ka tsaya bayan ka yana baya suna kallon bayan ka kai kana kallon can haka za ka ta zama har sai kowa ya tarwatse yaushe za ka san wani da wani suna zuwa masallaci ai ba za ka gane ba amma wannan jiyowar to kun ji karatukan da suke ciki kun ji karatukan da suke ciki za ka gane wani da wani kullum suna sahon farko wane da wane kullum yana sahon na biyu wane da wane kullum baya rabuwa da saho na uku wane da wane kullum a sahon baya suke ayo za ka kuma ga gane wannan yau da gobe tunda ka san mutane kana ta kallon su kuna sallah da su ai za ka gane wani yana zuwa masallaci in wani abu nasa ya taso dan Allah kai liman da kullum yake zuwa kura sallah in wani abu nasa ya taso kai kuma ka ki shiga wannan harkar ta sa yi sai ka shiga ka sa wasu masu shiga amma mutumin da yake kama ka ba zuwa masallaci ba ku sallah tare in har ka zo ba ka ce ba za ka yi ba amma don Allah za ka yi irin yadda wancan ai kizbi la akwai bambanci aha wannan kula da wannan Wakila aka ce wal hikmatu aidan fihi hikima har ila yau a cikin wannan juyowar ya kalli mutane din nan an gane hikima a ciki an yi arifa dakhilul masjida wanda yake shigowa cikin masallaci wannan juyowar da annabi yake salama to mai shigowa masallaci yanzu zai san bi anna salata qad intahat cewa sallah an gama an gama sallah da ya zo ya ga liman ya jiyo fuskar sa ya san an gama sallah yawa amma liman yana zaune ainihin a can fuskarsa a ga ba za a gane ba yawa wala wista marra ala halihi da zai zarce akan halinsa bai jiwa ba la'au hama annahu la ya zali fi salati fi tashahudihi da ya ɗimotar da mutane cewa wato yana nan a cikin sallah bai gushe ba yana cikin tahiya wallahu alam Allah shine masani wannan hikima da na faɗa kuma kaga ta shigo cikin nan an gane hikima cewa liman idan yana waiwayowa to zai rika kallon wane yana tsawon barko wane kullum yana nan wane kullum yana zuwa amma a makare wane ma baya zuwa gaba daya yawwa yanzu irin wannan kwanan nan wani ne ana magana daga wani yaro nan sai nake magana wani yaro ne an yi ya je suna wasanni a ainihin wato a wajen bal aka bugo bal ta fasa mar ido idan ya gama yawo ya tsiyaye a nan bayan mu nan to ni na san yaron garau da shida amma sai na gan shi da ido daya sai nake tambaya me ya haka ya ga me ya same ka ciwo kaji eh ya haka yi haka ya yi mun ya sun koyar da kai ya haka yi sai wani yake cewa a wajen bal aka fasa mara ido bal aka bugo ta fasa mara ido shine nace shi yasa kake jin nauyin ka gaya mun shi yasa kake jin nauyin ka gaya mun cewa bal bal kaje aka aka aka harbo bal ta fasa mara ido sabon da muke gawa iyaye kenan da an doki yaransa a makaranta mutum ya zo ya ta balbali to to to a je wajen bal a fasa ido a tsiyaye idan kuma wa za ka samu a yan bal ha ko a lokacin ma za a gane waye ya bugu bal za a gane dan Allah to kuma ido ba da hubari shi kenan saboda ka iyaye su kula da wannan abuwa to shi ne sai ake ta kudanta mun ubansa aka je shekara goma sha bakwai wai ana billahi la ilaha illa huwa in na ganshi ban san shi ba an ce ba wannan yaron ba yayyen sama ana aka je su wallahi yanzu in za a yanka ni in an ce gashi nan wallahi ba san shi ba ba san shi ba wai gidansa yana kallon masallaci da annan yana kallon masallaci tsakanin makaranta ina da masallaci gidan da yake yana kallon su amma ni yanzu in na gashi ba zan isa wannan wannan wannan shi ake ta gwada damun shine wai uban yaron naje wai wai wai wannan mun gaji don ba na jin mun taɓa yin sallah da shi a eh ma ba zai dawo ba sai dare kuma wani abu bai taɓa yi akalla ya zo a ce haka nan ba da daewa wasu nan a nan baya ‘ya'yansu suna ta rigima ana ta balagira da makota da waye wai aka zo waje na na ci ni ban ma san aka zo sai ga uban ya zo balla ba taɓa ganinsa ba taɓa ganinsa ba ka ga irinta yanzu wani abu ne bari ya za a yi ya za a yi in ce in ma da cewa kai kai anan kake ai ba zai ba zan yi da zirne ba garba da ba sani ba to yana daga hikima liman din ya wayo wayo to zai gane wane ana sallah da shi wane yana kaza wane yana kaza yana daga cikin hikimomi na wannan waiwayowar Allah taimake mu babul mau'izati ba'da salati wannan babi zai yi magana akan yin wa'azi bayan an yi sallah yana da kyau limami lokaci zuwa lokaci ya rika yi wa mutane 'yan kalmomi na faɗakarwa a lokacin da aka gama sallah babul mau'izati ba'da salati shine hadisin mu na 846 an zaid bin khalid al-juhani an karbo daga zaid dan khalid al-juhani radiyallahu anhu annahu qala cewa shi ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subuh bil hudaybiyah annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da mu yayi mana sallah a sallar asuba kuma a hudaybiyah ala itir sama'in ana gama ruwan sama ne ainihin aka yi wannan sallar kanat minan lailati wato ruwan saman an yi shi ne da daddare falan man sarafa yayin da annabi sallallahu alaihi sallama ya juya bayan an yi sallama aqbala ala nas sai ya fuskanto mutane faƙala sai ya ce hal tadruna ma za qala rabbukum ko kun san mai ubangijinku Allah ya faɗa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka sani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu Allah yana faɗa ya ta asbaha min ibadi bi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bayina akwai wanda ya waye gari yana mai imani da ni daga cikinsu akwai wanda ya waye gari yana mai butulce mu fa amma man kala amma wanda ya ce mudirna bi fadlillahi wa rahmati amma karwa an gane ko amma karwa wanda ya ce an yi mana ruwa na sama da fadalar Allah da rahamar Allah mun samu nutsuwa Allah ya sauka mana da ni'imarsa an yi ruwa to wanda ya faɗi wannan fadhalika mu'minun bi wannan mai imani da ni kenan cikakke wa kafirun bil kawkab ya butulce wa taurari an gane ko wa ma man kala amma wanda ya ce mutsirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwa da tauraruwa kaza an yi mana ruwa da tauraruwa kaza an gane ko fazalika kafirun bi wannan mai butulce mun ne wa mu'minin bil kaukab kuma mai imani ne da taurari ko da tauraro an gane ko ana cewa ai a watan ogas shi ne watan ruwa ko eh adin da ogas ya kama ai za a maka ruwa eh to wanda ya faɗi wannan ya butulce wa Allah ya yi imani da taurari an gane ko ya yi imani da taurari shi Allah shi ne mai juyawa lokacin da ya so an sha samun august din ya wuce sannan ruwan mamaki zai faru wannan an sha yin wannan babu kokonto saboda haka ba magana cewa surayya an gane ko surayya ainihin da ta kama za a yi ruwa sarfa ce za a yi ruwa ainihin wato waye waje wannan wannan babu Allah shi ne mai ruwa in ya ga dama ya yi ruwa in ya ga dama ya ɗauke ruwa ba wanda zai ce ainihin wai dole don wata tauraruwa ta kama to wajibi za a yi ruwa yawwa wannan ba daidai ba ne an gane hadisin ko yawwa sarwar hadis yarwi na sahabiyul jalil sahabi mai girma yana rawaito mana shine zaidu bin khalid al-juhani Allah ya kare da shi أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم يوما من الأيام شو أنه صلى الله عليه وسلم يا يصلى دسوء وتلانا دقلانيكو صلاة الصبح صلى الأصبح وكان قد نزل في تلك الليلة مطر غزير روامي يوم ya sauka a wannan daren an maka ruwa irin wanda ake cewa ruwan dare gama duniya an maka ruwa da daddare mai yawa sa'altu lahul salat lahul adwiyatu aw audiyatu salat lahul audiyatu ƙoramu kwararruka suka kwaranya suka cika walbita da dukkan wasu kwaranni da wasu duwatsu duk gindinsu ya cika da ruwa falan manta min salati yayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gama sallar aqbala ala an-nasi bi wajhihi al-mushrik al-wadha sai ya fuskanto mutane da fuskarsa mai warkawa da yawa mai haske da yawa irin yadda muka faɗa a hadisin da ya gabata cewa an an yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskanto mutane da fuskarsa a lokacin da ya gama sallah na faɗa wani lokacin yana kallon bangaren dama damarsa wani lokacin ya kallo bangaren hagu wani lokacin kuma ya fuskanto mutane baki daya an gane ko? wakala lahum da ya fuskanto su sai ya ce da su hal ta'lamuna ma za qala rabbukum hadhihi al-laila ko kun san me ubangijinku Allahu subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wannan daren fa sakatu sai suka shiru فقال لهم صلى الله عليه وسلم سأنا صلى الله عليه وسلم عيسى دسو إن ربكم يقول حقيقة وبنجدنكو الله ينسيوا أصبح من عبادي مؤمن وكافر باينا wasu daga cikinsu suna waye gari suna masu imani wasu kuma suna waye gari suna masu butulcewa ko kafircewa amma man nasaba alkhaira wal matara ila Allah amma duk wanda ya danganta samun alkhairi da samun ruwa ya danganta shi zuwa Allah madaukakin sarki cewa an maka ruwa Allah ya saukar mana da ni'ima an yi ruwa an maka ruwa Allah ya saukar mana da ni'ima an samu ainihin alheri ta samu rahama gari ya yi daɗi Allah ya saukar da alheri wanda ya faɗi wannan fa hadha mu'minun billahi wannan mai imani ne da Allah subhanahu wataala kafirun bi tabi'ati wal kawkab ya butun cewa ainihin ɗabi'a ya butun cewa taurari kasan yana daga abin da ya zama wajibi iyaye su yadda 'ya'yansu su tafi makarantu na alkur'ani wajibi iyaye su yadda ‘ya'yansu su tafi makarantu na islamiyya wajibi mutane a kan kansu kuma su su yadda su tafi makarantun tsoro da majalisai na ilimi su je su saurari abin da ake faɗa daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin shine za ka gyara imaninka za ka gyara tsakaninka da Allah za ka gyara tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yara mun sani ana tururuwa zuwa makarantun boko yanzu makarantun boko ma ana son aje makarantu masu tsada na sciences a kashe kowane irin kuɗi a kai yara makarantar science domin su zama turawa sosai a kashe kuɗi mai yawa yi kuma karatun nan na science ba mu ce mun kiyarda da shi ba amma dai a sani akwai matsaloli a cikinsa da yawa idan mutum ya shige shi ba shi da guzuri na ƙala Allah ƙala Rasulullahi sallallahu zama ta in ba a yi sa'a ba za a burkice shi amma in ya tafi da ƙala Allah ƙala Rasulullah Allah ya ce manzon Allah ya ce ya shiga makarantu na science to Allah subhanahu wata'ala zai taimaka zai ƙara samun nutsuwa ya ƙara samun sanin Allah saboda a makarantun ne ake tattauna matsaloli a cikin science din nan shi science shi ne al'ilm magana akan ilimi zalla suna cewa five senses abubuwa guda biyar wani ɗan adam yake riskar ilimi da su da larabci muna cewa da su alhawasul khams abubuwa guda biyar wanda dan adam yake riskar ilimi da su su a wajen malaman sayin cewa duk abin da ɗayan waɗannan abubuwan guda biyar bai riske shi ba to wannan abin babu shi kuna ji alhawasul khams ko five senses abubuwa guda biyar na ilimi da ake riska ilimi da su a wajensu suna ta duk wanda ɗayan waɗannan abubuwan guda biyar bai riski wannan abun ba da wannan abun babu shi su ne malaman ɗabi'a an gane ku wato albasar gani na idanuwa kuru-kuru a ji na kunne an gane ko a zauƙo ɗanɗano na harshe a shanwu sansano na hanci sai allamsu allamsu taɓawa tabawa ka taba abu ka ji ka taba shi abubuwa guda biyar din nan yaron da ya je science idan bai tafi da kala Allah ba kala Rasulullah ba ina ga muku in ba imaninsa yana gaba ba sai an birkice shi saboda su a wajen malaman science duk abin da waɗannan abubuwan guda biyar ba su kama ba to wani abin babu shi ko dai ka gan shi da idanuwa fari ko baki ko ja ko kore ko shuɗi ka gan shi da idanuwa ko dogo ko gajere ka ganji da idanuwa ko kuma ƙanshi ko wari ko hamami ka ji shi da hanci ko ƙara wata magana ko ƙara ko ƙwanƙwasa wani abu sauti dai ka ji shi da kunne nawa kenan uku sai wanne sai tabawa ka taba abu ka ji shi mai laushi ne an gane ko karzaza ne ko mai tauri ne ko menene ina ba an gane sai kuma zauku da harshe a taba a ji ko mai zaki ne ko gishiri ne ko bauri ne ko ɗaci ne su a wajen masu sayins malaman ɗabi'a wai duk abin da waɗannan abubuwan guda biyar ba su kama ba da wani abin babu shi kun fahimta ni shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan ba sa tasiri a kansa ɗanɗano ba ya ɗanɗano shi an gane ɗanɗano ba ya ɗanɗano shi kunne ba ya jinsa sosai hakika ka ce wannan Allah ka ji ido baya ganin sa karara in ba na annabawa ba an gane ko hannu baya taba shi sai me hanci ba zai shaƙe shi ba to a wajen masu sayin in an kewaya an kewaya sai su ce to babu shi kenan a wajen masu sayin shine wani ya je karatu rata ya dawo aka ce ko kuma a ɗan rashin ne ya zo nan zai koya karatu sai ya sa yara a makaranta a cikin haji zai yi musu ainihin mamaya sai ya nuna abubuwan nan guda biyar zai yi karatu a kansu kuma zai isar da saƙonsa a cikin wannan karatu nasa na kore Allah saboda shi ɗan ɗabi'a ne kurum sai ya zane waɗannan abubuwan guda biyar five senses alhawasul khams guda biyar sai ya ce za mu yi wani karatu da ku kowa ya tara hankalinsa suka ce to sai ya taɓa allo bakin allo sai ya ce menene wannan suka ce allo ne baki ne ko fari ko ja suka ce baki ne da me kuka gane cewa baki ne ce idanuwanmu ne suka gani cewa baki ne inda kore ne me za ku gani kore inda ja ne me za ku gani ja inda fari ne me za ku gani fari ita to idan akwai baki kenan akwai kore kenan akwai ja kenan akwai shudi kenan shi yasa kuka ganshi suka ce eh da babu shi ka ganshi a a sai kwankwasa Allah kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan me kuka ji ƙara ƙaran me ƙara bugawa maganar da nake me kuke ji magana kam ke ji kara ce ko ba kara ba ce kara ce kun ji abin da nake fada mun ji kun ji kwakwasa allo mun ji idan akwai kara kenan shi yasa kuka ji eh akwai sauti kenan shi yasa kuka ji eh da babu shi kwa ji a a kana ji na yawa biyu yanzu da za a kawo turare me za ku ji kanshi inda za a kawo kashi mai za ku ji wari idan akwai kanshi kenan shi za aka ji shi eh akwai wari kenan shi za aka ji shi eh da babu shi ka ji shi a nawa kenan uku yace yanzu in an kawo sukari in na dandana me zan ji me za ku ji zaki gishiri ba yanayin gishiri ɗaci ba za a ji ɗaci idan akwai ɗaci kenan je za ku gaje shi eh da babu shi kwa ji shi a'a sai ya taɓa katako me wannan na taba katako na ji shi cewa shine eh sai ya taba tebur me na taba nan tebur akwai shi kenan sai za a kwaji eh shi za na ji shi sai ya taba jikinsa ya taba rigarsa ya taba haka haka haka haka ya ce ko me na taba zan ji shi ko eh da za a ɗaɗa namun zafi zan ji shi ko eh za a ɗaɗa namun sanyi zan ji shi eh idan akwai zafi kenan akwai sanyi shi za aka ji eh da babu su aji su a nawa kenan biyar shakiyin bayan yayi wannan sai jiho musu ceto da ku da yayanku kuna cewa akwai wani abu Allah kuna kuna bauta masa kun taba taba shi a a kun taba jinsa da hannu a kun taɓa ɗanɗana shi a kun taɓa jinsa ainihin ƙarasa a kun taɓa ganin kalarsa a kun taɓa kaza a kun taɓa biyu kewaye suka ce a sai ce to ya kuke wahalar da kanku da ko da iyayenku kuna bautawa abin da ba ku gan shi ba ba ku taɓa shi ba ba ku ji shi ba ba ku ɗanɗana shi ba ba ku ji ƙanshinsa ba babu babu babu me yasa saboda me sai yara suka yi tsayi suka yi shiru ya kulle su ya kulle su sai wani yaro daga baya sai daga hannu shi malam yana da tambaya ina da tambaya malam ya ce mai tambaya ka sai ce malam kana da hankali kana da hankali sai ce eh ce yana ina mala ina hankalinka yake yadda ya yi wancan dogon kewaye kewaye ya kulle yara an gane ku a cikin wani bakin akwati a cikin ɗan mintuna sakan kin shi wannan yaron ya kulle shi saboda cewa ina kana da hankali eh shi dai yana jin cewa yana da hankali ai ko to a hankalinka yana ina da ya ce masa yana ina sai ya yi jim saboda duk amsar da zai bayar hadari za ta koma a gare shi domin watakila ya nuna kwakwalwarsa ya nuna kansa ko ya ce hankalin yana nan yanzu an fasa kai za a gano hankalin da yake yanzu an bai wa ya nuna zuciyarsa yanzu an fasa zuciya cikin kirji za a gano inda hankali yake ba za a gano shi ba ba za a gano ba yau za ka yi shiru ya rasa an mutum da zai bai wa yaran nan sai gumi sai gumi a wani zancen an ce ya tambaye shi ina ranka yake ina ranka yake kana da kana da rai malam eh ina da rai ina ranka yake shi ma din haka irin wata amsar ce in ya nuna kai yanzu an fasa kai nan za a garan mutum yanzu an fasa kirji za a garan mutum anan ba za a iya gani ba amma akwai rai ko babu akwai shi a ina yake qulir ruhu min amri rabbi rai wani lamari ne daga lamarin Allah to haka hankali ma wani lamari ne daga lamarin Allah subhanahu wataala saboda haka wannan malamin aka ce a ƙarshe dai kullum sai ya ɗauki littafin sai ta tara kayansa sai ya fita daga aji babu amsa babu amsa to Allah mu a karatunmu na tauhidi malaman mu suna gaya mana tun muna imitsi imitsi Allah ya saka malaman mu da alkhairi yau shekara arba'in da wajen bakwai ya kusan shekara hamsin kenan wani malami yake koya mana Allahu huwa wajibul wujudi kuna ji yanwa Allahu Allah din nan da muke bautawa Allah din nan mahaliccin mu Allah din nan mai ba mu komai shine wajibul wujudi shine mawajabcin samuwa ko ka yadda akwai shi in ma baka yadda ba akwai shi shine ma'anar wajibul wujudi ko ka gano akwai shi akwai shi in ma baka gano akwai shi ba akwai shi subhanahu wata'ala dole ka yadda akwai Allah kuma shine malici shine mai samar da halitta shine mai komai da komai kuma shine wajibcin a bauta masa ba a bauta kowa sai Allah subhanahu wata'ala kuma shi muke bautawa ba mu bautawa kowa babu wanda ya sai bauta mara ba wanda ya zama bauta mar ko annabi ko waliyi ko wani shehi ko wani malami an gane ko ko wata ɗabi'a ko wata fawa ba wacce ta same wa bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala sarkakakken sarki shi kadai muke bautawa subhanahu wa ta'ala wannan tun muna yara ake bamu wannan karatun kuma a kan karatun muke a kai muka rayu a kai za mu ci gaba da rayuwa kuma da yardar Allah da wannan zan mutu ba mu bauta kowa ba za mu bauta kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane yamma to ɗabi'a masu zuwa karatun science idan ba su je da kala Allah ba idan ba su je da kala Rasulullahi ba matsalar da za ta faru cewa ya yi da su ruwan sama da ake yi kun gane ko ruwan sama nan da ake yi ko ana cewa ana cewa da ko wani Allah ne yake ruwa ana cewa da ko wani mahalicci ne yake ruwa babu duk wannan zancen ku ajiye shi bari a nuna muku asalin yadda ake ruwa sai a kawo wuta sai a kunna sai a kawo kwano ko tukunya da ruwa sai a zuba sai a kawo tukunya a dora a kan murhu sai a kawo ruwa sai a zuba a cikin tukunyar sai a yi ta kunna wuta a yi ta kunna wuta an gane ko ko da garwashi ko da balbal balbal bal kun gane to sai a kawo kuma murfi sai a rufe wannan ainihin tukunyar da wannan ruwan idan ana ta ruwan nan ana ta lula wuta a ƙasa in yayi zafi in tukunya ta ɗau zafi kuna jiko kusan za ta baiwa ruwan in ta baiwa ruwan in ya ɗumama ya ɗumama ya ɗumama har ya zama sanyinsa ya tafi har ya yi ɗimi har bayan ɗumin digiri ya fara hawa ya fara yin zafi maimakon ainihin zafi ɗan kaɗan yanzu ya fara ya fara ainihin neman zai tafasa in ya fara tafasa to kuma in dai an rufe mulki to a hankali kuma sai ainihin ciririn sai ya rika tashi daga cikin ruwan sai ya rika ɗamfara a jikin murfin da aka rufe wannan ai kun san haka ne ko to sai suka kwatanta wa yara mulfin da za a rufe sai a kawo mulfi na gila sai a rufe akan tukunyar idan kuna kallon tiririn yana tasowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana makalewa a jikin ainihin mulfin da aka rufe amma na gilas an gane ko to sai suka nuna wa yara suna nuna wa yara a hankali to wai a hankali a hankali idan wannan wanda yake tafiya dina yana makalewa a jikin ainihin mulkin nan na gilas ka zan ba zai iya fitowa ba tunda da an kukulle to ba zai iya fitowa ba to idan yana nan yana nan yana nan to idan ya nauyi wai idan ya nauyi a jiki an gane ko to da zaran wata yar iska ko yaya ta dan kada shi to wannan nauyin da to sai ka ganshi ya fara zurarowa sai ya rika zuba kuma a ƙasa wai wannan shine asalin ruwan sama magana cewa Allah ne yake yi su a wajensu babu wannan zaci sadaka kogunanmu da kududdubayenmu da rijiyoyinmu wai kun gane ko da ruwaye na tilirka da ake yi suke nan ƙasa in zafi yayi zafi wai shine yake tafiya yake tafiya yake tafiya ita tafiya ita tafiya ita tafiya da zai tare a sama shine ruwa in yayi nauyi to ainihin da iska ta dan kada to sai a rika zalalo shi ainihin sai ya dawo kasa kuma shine ruwan sawa kun gane karatun nan na ja muku karatu ne sosai domin isar da wasu saƙonni ‘yan uwa su fahimci hakikar yadda ake buƙatar kada a saki yara su tafi makarantun boko sai an ba su ƙalar lahu Allah ya ce sai an ba su ƙalar rasulullahi manzo Allah sallallahu ya faɗa qala al ulama'u sun fahimta sai an ba su sinadari na imani cewa mahalicci shine Allah subhanahu wata'ala kuma shine abun bautawa ina fata an gane to in an ba su wannan in sun tafi yanzu yaron can kuna jin da bai tafi da sinadari na imani daga gidansu ba me zai faru duk gaba ɗayan sun tafi da shi da su amma Allah da ikonsa shi yaron ya taho daga gidan da ya taho daga ji ai kun san cewa lalle a gidansu dai da aka yi ba a sake shi ya je boko haka nan ba sai bayan an yi masa tanaji na jika an yi bismillah jika saboda ka yan uwa to shine nan ake faɗa waɗanda ba su da wannan sinadarin na imani to idan aka yi ruwa an gane ko sai ya ce mutsirna bil kaukabil fulani an yi mana ruwa da tauraro kaza mudirna bil kaukabil fulani sura ya ce an gane ko wace ce wace ce e burji na kamar ne burji na sauri ne burji na menene sarƙa'u ce ko a ce duk wasu abubuwa suna nan waɗanda masu wannan karatun sun zan su da yanzu nan da ka zo sai a buga gidan tara kake gidan bakwai yanzu nan sai a buga cewa kai ma'i ne hawa'i ne yanzu nan za a buga kaza kaza ne kai a ayo ayo za a yi ruwa awo kaza ayo za a yi ruwa mai nauyin kaza mai nauyin kaza duk wannan kai ya ruɗi mai imani mu har yanzu kullum da na ji wannan ana fara masu bokafin din nan suna yi a rediyo kullum cewa nake ƙarya kuke yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da mun ji an ce tauraro kaza zai yi kaza ce ne wa wanda ya faɗa ƙarya kake yi ana dai kirdadawa akan dan ba su dan wani abu na ilimi wa ma utittum min ilmi illa qalila ba ba ku wani abu na ilimi sai dan kankani dan mitsitsi to daga har yanzu muna nan ba wanda ya san mafil arham muna nan ba wanda ya san a wane waje ne rai za ta mutu har yanzu muna nan wa ya san abin da sama za ta saukan na ruwa har yanzu muna nan a ina mutum zai mutu har yanzu muna nan mahaifa mai ta kunsa mai za a haifa har yanzu muna nan ba wanda ya sani sai Allah yan wa kuna jina muna nan ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala idan matar ka ta yi ciki an je an yi tsakanin aka je ai za ta haifi ya ta gwaye ne guda biyu ai za ta haifi ɗa namiji ne ai za a haifi ɗa ya mace ne ai za a haifi ƴaƴa ne guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace bado isra'ila bado isra'ila sun ga wani kwakwa zama an fada cikin wata kaza ne za a ce yau saura za ta biyu za ta haihu za ta haihu a watan kaza kwana kaza kafin kaza ko kaza kaza wani isra'ila sun yi ilimi sun san wannan ina cewa da gafara da Allah har yanzu ba su sani ba an dan bude musu ya ce kofa ne kurin sun sani amma hakikar abin da za a yi faɗin billahi lazi ba wanda sani sai Allah ba wanda sani sai Allah in an ce za a yi ruwa gobe ko an yi ruwan billahi lazi ba daidai aka faɗa ba ɗan an faɗi saukar ruwan to yanzu muna neman aje a kawo mana ƙwayoyin ruwan guda nawa ne ƙwayoyin ruwan guda nawa ne dugo-dugo nawa ne kwaya nawa ne zai sauka a gidan malam ahmadu kwaya nawa ne zai sauka a gidan malam nasiru kwaya nawa ne zai sauka a gidan malam habibu kwaya nawa ne zai sauka a gidan hajiya saude kwaya nawa ne zai sauka a kofar ruwa a kwaya nawa ne zai sauka a kofar ruwa b kuma suwaye da suwaye za su yi amfani da wannan ruwa dabbobi awa nawa za su sha kwari awa nawa za su tsotsa kasa awa nawa za su sha an fahimce ni sai an faɗa mana guda nawa ne duk wannan sannan muka gane an gane akwai wanda ya sai san wannan babu sai Allah subhanahu wataala yan wasala sala akwai wanda ya san wannan ruwan shi zai jika gonar wane kuma za a samu amfanin gona kaza kaza kaza kaza akwai wanda ya san wannan ruwan in ya sauka zai bada wannan fa'idar amma ba wanda ya saukar da ruwan wanda ya samar da murhun wanda ya samar da wutar wanda ya samar da wannan ainihin tiririn wanda ya ya dosana tiririn a jikin ainihin murfin an gane ko wanda ya samar da iskar wanda ya sa ya nauyin wanda ya sauko da shi da ya dawo ake kallon kamar an samu ruwa shi fa ya san waɗannan abubuwan gaba ɗaya duk ya san waɗannan abubuwan gaba ɗaya zafin awo kaza san yin awo kaza ruwan awo kaza gawayin da aka hura awo kaza duk Allah ya san wannan don wa yana fata kun fahimci wannan karatu ba mai yi sai Allah ba wanda ya sani sai Allah ba mai bada ruwa sai Allah iyala da aka ce an gano an gano namiji ne ko mace ko tagwaye ne maza du ko mata du ko ɗaya namiji ko ɗaya mace ko ma ƴaƴan ƙwar uku ne ko ma ƙwar hudu ne duk ba ana haifa ba yanzu duk ba muna ji ba ana haifar ƴaƴa guda hudu ko ba daɗe wannan an ce wata ta haifi ƴaƴa hudu kuma duk suna nan wata ta haifi uku kuma duk suna nan to har yanzu mu muna nan in likita ya faɗi wannan wallahi bai san abin da za a haifa ba sai ya gaya mana waɗannan yaran abinci awo nawa za su ci a rayuwarsu ruwa awo nawa za su sha a rayuwarsu iska awo nawa za su shaƙa a rayuwarsu kuma za su girma da ina da ina za su a duniya da wani gari da wani gari za su kuma wacce irin wani irin za su yi karatu ko ba za su yi karatu ba kuma za su rayu ko ba za su rayu ba in sun rayu waye zai haddace qur'ani a cikin su waye zai zama dan boko waye zai zama mai hadisi waye zai zama likita waye zai zama waye zai zama direba sai an gaya mana sai an gaya mana iya rigunan da za su sa sai an gaya mana iya kashin da za su yi da fitsarin da za su yi da iya abin da za su yi a rayuwarsu kaf sai an gaya mana sannan muka gane cewa an san abin da yake cikin mahaifa da Allah a duniya yau akwai wanda ya san waɗannan abubuwa sai Allah subhanahu wata'ala wannan da muke bauta wannan shi kadai shi ya san waɗannan abubuwa ko likita ya faɗa ko dan tauraro ya faɗa billahi allazi ba daidai ya faɗa ba ba daidai faɗa ba Allah ta'ala mu musulmi akan wannan muke kan wannan muke to da ka karka yadda ka bar ɗanka ya tafi makarantar boko baka kai shi makarantar qur'ani a ba shi sanadari na alqur'ani na hadisan manzon Allah ba sai yan uwa kuna jina wanda zai iya gaya wani dan uwansa ya gaya mara wanda kai a hankali yaran nan da suke zuwa boko ba ban ce ka su je boko ba amma yana ma nasiha a rika kai su ana koya musu alqur'ani da zafi da yamma amma ne ko a kai su a zaka koya musu hadisan manzon Allah sana zama shi yasa muka bude makarantun mu yanzu da ba daga muke yi yaran mu da muke koya musu karatu har da ba daga muke yi bashir ni a makaranta yanzu da ba daga take yi a makaranta ta ma'adul khair da ba duka nake ban yadda sai yaro ya gama qur'ani sannan ya je ya ilimi ba a daidai lokacin da yake haddace qur'ani a daidai lokacin muke bashi hadisai ya haddace a daidai lokacin muke bashi tarihin manzon Allah ya haddace a daidai lokacin muke bashi tarihin sahabbai ya haddace a daidai lokacin muke bashi tarihin annabi Muhammad ya haddace a daidai lokacin muke bashi farillan alwala a daidai lokacin muke bashi farillan sallah a daidai lokacin muke bashi karatun mango park ai kun gane ni ko eh a lokacin muke ba su turancin kuma ba su lissafi daya da daya a hada da nawa kenan biyu in an kwashe daya saura daya mu gaya masa ta irin wannan kwashewar karka yi muguwar kwashewa an ka zama ma'aikacin gwamnati muna gaya musu duk suna yara ga qur'ani ga hadisi ga fiqhu ga tauhidi ga tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga tarihin sahabbai ga ga ga ga ga mu da ba duka muke wa yaran mu a makarantun mu haka na tsara makaranta ta ma'adul khair yanzu muna da yara ɗan ƙanana suna da izubuka sun haddace a daidai wannan lokacin suna haddace hadisi 200 300 ɗan mitsi mitsi suka tabala ɗan mitsi mitsi in ka tambaye su waye abubakar sun san shi in ka ce su waye abubakar sun san shi waye bara musulunta sun san shi ɗan mitsi mitsi ba ɗan mitsi mitsi za su nan ma ba ga wasu daga ciki man awwalu man aslama min ar-rijali waye fara musulunta daga masu waɗannan yara yanzu nan da su yanzu nan sai mu rangara da su za su iya tango yanzu nan za su kawo hadisai ashirin talatin arba'in hamsin sittin a kan su kwakwalwarsu su kadai sun da shi ga ƙur'ani da ba duka muke yi da ba duka muke saboda kar a je ainihin ka miƙa ɗanka kafin ka su girma ka mutu baka ba su ƙala lahu ba baka ba su ƙala rasulullahi ba sallallahu alaihi a je a ba su mangwafa kai tsaye ya lasa waye gari kuran eh kai kana san a kabari kana sauraron ka ji alat na kulhuwallahu ka ji alat na eh kullum shi kenan ba sai ka ji bulun bukwai ina nasirun yake ne ina aminin yake ne babu amini ya zama ya zama ya zama Allah ya tsare mu da ya zama eh da kun ji yanwa ku rike mu wannan ina ba ta an gane a ce maka kai da maka ka ce kai ba aikin Allah kake ba ba daidai ba to shine yace fa innahu kafirun billahi wanda dai yace tauraruwa kaza kaza ce ta ba mu ruwa tauraruwa kaza ce ta ba mu ruwa an gane ko to ainihin wato wannan mutumin ainihin wato kafirun billahi ya butulce wa Allah muminin bin ɗabi'a ya yi imani da ɗabi'a wal abraj ya yi imani da burjai wai su ne suke ba da ruwa ai burji kaza bai kama ba ai ya za lokacin ruwan bai ba Allah sarki sai burjin ya kama Allah sai hana ruwan mun sha ganin kogatsin ya mutu murus sai lokacin kuma za a yi mamakon ruwa ko ba taɓa yi ba ai lokacin sanyi ai lokacin sanyin ai lokacin sanyin ai tauraruwar ce ta sanyin ai ba ta kama ba tauraruwar sanyin ta kama a ƙiyin sanyin sai kuma ta kama ta wuce tukuna sannan a maka sanyin kuma ka yadda Allah ne mai yi kullum shine zaman ka lafiya mun ma ban ji wannan al-murad bil kufri huna malan zabo ne ta abin da ake nufi da kafirci dai anan kufrun ni'imati kafircewa ni'ima la kufur ishrak ba kafirci na ainihin hada Allah da wani ba wajen bauta ba amma idan mutum ya halatta wannan din yace lalle hakan ne to yayi kafircin wanda ake kin ina fata an gane luwa an yi sakar yi mace ta Allah kurum ka riga kallon ni'imar a wajen Allah yawa shine shi Ibrahim yar Allah ya kare da shi yake faɗa wani baiti na sai ce la tafrahan bi an'umin un'imta wa faraha bi man an'ama in aqalta sai Ibrahim na kaula kuna jin zago kuna jin sa Allah ya kare da shi da mu baki da la tafrahan bi an'umin un'imta yace kada ku yi farin ciki da wata ni'ima da aka ni'imta ku da ita ni'imar samun aure ni'imar samun ɗa ni'imar samun ainihin kuɗi ni'imar samun dukiya ni'imar samun mulki ni'imar samun gida ni'imar samun abun hawa ni'imar iyawa ni'imar gogewa ni'imar samun kwastoma ni'imar ni'imar ni'imar ni'imar kun gane ɗan kuka samu waɗannan ni'imomin la tafrahan bi umin unimta kada ku kuskura ku yi farin ciki da waɗannan ni'imomin da aka ni'imta ku da su wa faraha bi man an'ama kai almajirinmu kai masoyinmu kai musulmi yace Ibrahim ya yace in kana da hankali wa farabi man an'ama kai farin ciki da wanda ya ba da wannan ni'imar in akalta in kana da hankali waye wanda ya ba da wannan ni'imar Allah subhanahu wataala kai farin ciki da Allah shi ne baka wannan ni'imar shi ya kawo ni'imar shi ya kawo ruwan shi ya kawo abincin shi ya kawo dabbobin shi ya kawo kifin shi ya kawo shi ya kawo har ka samu kuɗi ka je kai aure Allah ne ya kawo har ka samu ainihin abincin ka cika koshi kai bulbul Allah ne ya kawo har ka samu kuɗi kaɗin ka riguna ka sa suka yi ma kyau Allah ne ya kawo har ka ganta tana kana so ta ganka kana so har aka yadda an baka har aka baka kuɗin sadakin da kuɗin lefan da kuɗin ginin gidan da kuɗin da kuɗin da kuɗin har Allah ya taimake ka har aka ɗaura auren har ka zo ka ji daɗi da ita ta ji daɗi da kai har aka samu ɗa mutum dubu nawa ne suka yi aure ba samu yaya ba amma kai ka samu kayan auren nan da nan ga yaro nan ful to duk wannan kar ka ce mai gidanmu ne mai gidanmu ne oh mai gidanmu ai mu ya mana komai kar ka kalli mai gidanku wa farabi man an'ama in akalta sai Ibrahim ya sai wani kula yace kai farin ciki da wanda ya ni'imta ka waɗannan ni'imomin gaba daya in akalta in kana da hankali yan uwa kuna ji kuna ji kuna ji kuna jin karatun nan ko wannan shine babun da ake so shine zunzurutun imani kenan zalla wani ya bada kayansa bai sayar ba kai kuma kana zuwa kana bazawa sai ka sayar karka ce ai zan kowa wajen malam in kara war ainihin ai halaka ta wala addu'a nan da aka yi aiki nan da aka yi ya ci fa sosai ga wannan ma sai na dawo a kara ba mu ce addu'a ba ta ci ba amma ka fara ganin ni'imar daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine ya kaddaro ka je ka kaiwa malam cewa ayi kuma Allah ya taimaki malam yayi kuma Allah ya taimake ka da malam yayi abin ya ci kaga ainihin nima to Allah za ka raka kallowa sannan ka sauko amma ba daga ƙasa za ka sauka sannan ka sauka saboda za ka sauko daga Allah duk ni'imar da ka gani daga Allah ne dan wa kuna jina wannan fa shine imanin mu shine tauhidin mu shine musuluncin mu shine abin da muke bautawa Allah da shi shi kadai muke wa sallah shi kadai muke wa zakka shi kadai muke wa hajji shi kadai muke bautawa subhanahu wataala billahi allazi ba ma bautawa wani kuma ba za mu bautawa wani ba kowa shi duk abin da ya same mu muna kallon Allah ne ya mana ba mu da karfi ba mu da dabara shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah babu dabara a wajen mutum babu karfi a wajen mutum illa billah karfin da dabara gaba na Allah ne subhanahu wataala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku da duk abin da kuka aikata ba ba ku da iyawa Allah shine mai iyawa subhanahu wataala shi yasa karka yadda ka ce ka ci abinci tuwon nan shinkafan nan sakwaran nan alkawus ɗin nan da miya raunin dogari da na samu na zo aka dafa aka ci na ci na yi asuwaki da shiyoyin kaza na ƙoshi kai sakwaran nan ta ƙosar da ni ba haka ake cewa ba ka koshi da tuwo ka koshi da sakwara ka koshi da alkubus ka koshi da kuskus da ka ci ka koshi cewa kake alhamdulillah alhamdulillah in ka sharuwa ka koshi alhamdulillah in ka sa riga sabuwa alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi atani ma astiru bihi aurati wa tajammalu bihi addu'a sa riga sabuwa kaga gaba ka gode wa auda gaba gode wa tela ba ba gode wa kurin Allah ka gode wa kurin Allah ce baka riga ka tattace tsaraicin ka kuma ka kai ado kai kwalliya kuma za ka ibada da ita don haka ba a kallon tuwo shi ya kosar ba a kallon ruwa shi ya kosar in ba ka da lafiya in ka sha magani ba ka kallon panadol ne panadol ne panadol ne aftar ne ba ka magani ya warkar da kai allura a kai mu guda uku ai daga yin alluran nan alluran nan ta ba da sauki na jin relief na samu relief gabara ta ne alhamdulillah alhamdulillah na samu lafiya dan wa kula da wannan ai ai alaji ya kai ni kasuwa abu shakka alhamdulillah ina samun dan abu yanzu ai an gane bai alaji ya kai ka kasuwa amma alhamdulillah ina samun amfani yanzu na zo ba ce alhamdulillah hajji ba alhamdulillah eh mai girma babu shakka ya taimaka mana Allah ya taimake mu muna samun abinci ta gare shi muna taimaka masa shi ma ya taimaka mana Allah ya taimaka mana gaba daya haka ake wannan shine abin da ake bukata yamma Allah taimake mu to shine malam yace amma yu sabar bil hadis abin da zama fa'idar da zikr hadis al awalu na farko fihi annahu yustahabbu tadhkir ana bukata farakarwa aka ga wannan sallah aka yi da aka yi sallama malam ya annabi ya wayo yake sanar da mutane wannan karatun يستحب التذكير أن تبرا كروا والموعظة أن تيمه هذه بعد الانتهاء من الصلاة بيان كما صلى في بعض الأحيان ألوكشي ذو ألوكشي الثاني أبو نبي وفيه بيان نعمة الله على عباده أكوي بيان نعمة الله بصابا ينسى بإنزال المطر بسوكة دلوان سما fa innahu sababul khair saboda shi ruwan sama sababi ne na samun alkhairi war rizq lil ibad sababi ne na samun arziki ga bayi a salis abu na uku wa fihi bayanu jalalati qadril nabi sallallahu alaihi wasallam wasu kan hadisin akwai bayanin fadar girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haisu akhbara an Allah azza wa jal bila wasidatin yayin da ya bada cewa Allah ya sanar da shi karatu ba tare da wata wasida ba aka ga kai tsaye cewa ya Allah ya ce in ga mu ko Allah ya ce in ga mu akwai wahayi da ake masa kai tsaye Jibril ne zai zo akwai wahayi da Allah ne yake kimsa masa abin da yake so ya faɗa ya faɗa na ga ganin cewa kurum Allah ya ce in ga mu sallallahu alaihi wasallam to da ka yanwa maganan mu yau ta kewaya ne a wasu ainihin imani imani mu tsaya mu imani mu kula da imani Allah subhanahu wataala ya tabbatar da imanin Allah ya tabbatar da imanin Allah ya raya mu da imani Allah ya kashe mu da imani Allah ya tashe mu da imani domin albarka alqur'ani dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta ka iyaye mu da alkhairi eh muna tabbatarwa mutane mu musulmi ne musulmi ne kuma muminai kuma masu kokarin kyautatawa tsakanin mu da Allah masu kokarin kyautatawa tsakanin mu da manzon Allah sai sama masu kokarin kyautatawa tsakanin mu da halittar Allah baki daya Allah kadai muke bautawa ba ma bautawa annabi ba ma bautawa shehi ba ma bautawa wani wali ba ma bautawa wani malami ba ma bautawa wata uwa ba ma bautawa wani uba ba ma bautawa wani mai kuɗi ba ma bautawa wani tsuntsu ba ma bautawa wani wata dabba bare mu bautawa wani kututtule babu wanda ya sa wallahi Allah kaɗai muke bautawa subhanahu wataala ina kuma kiran mutane wannan akan haka ya kamata kowa ya tafi Allah ake yi bauta ba wani abu amma a yi kokari a yi ilimi domin a san hanyoyin da ake yi wa Allah bauta akan ilimi yadda kowane ya zo zai jefa ka alami to ba za ka fada ba kuma za ka hana wasu ma fadawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na'am نعم نعم نعم نعم wannan abin da ya fi babu laifi yin tsadin ba za mu ci da laifi ba domin ana ƙara fito da mu'ujiza ne ta alkur'ani ana ƙara fito da mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu kuma ana ƙara fito da ai kun ji tambayar da ba sai na mai ta dabgo yanwa ai tambayar da yayi irin abin da makaranta alkur'ani suke yi in ana musaffa akwai abin da ake sa musaffa a wajen yan uwa mahaddata qur'ani ana cewa da shi musaffa ana cewa da shi tukuri an gane ko ko ɓaro a ce kwanan tilawa da akan bara idan ana karatun za a ga wani ƙararan ma gwani a ƙur'ani idan ya zo wata gaba misali ya zo sunan allahu ya ce a cikin alkur'ani akwai sunan allahu guda kaza kwaya kaza suna cikin sura kaza kwaya kaza suna cikin sura kaza kwaya kaza suna cikin sura kaza kwaya kaza suna cikin sura kaza ina fata kun gane kun san ana yin wannan ko ya faɗi sunan annabi Musa ya ce a cikin Qur'ani gaba ɗaya Allah ya ambaci annabi Musa so kaza akwai guda kaza a sura kaza akwai guda kaza a sura kaza akwai guda kaza a sura kaza akwai guda kaza a sura kaza akwai guda kaza a sura kaza sai ya sabi kun san ana yin wannan ya ce maka karsa bai Allah kawai lati tujadiluka cewa kowace aya daga cikin ayoyin wannan surar kowace sai da aka maimaita sunan Allah akalla sau biyu a cikin ta daga farkon ayar har karshen surar irin waɗannan to wannan wai menene matsayin wannan abun yana da kyau ana karatun Qur'ani a tsaya ana irin wannan abu shine tambayar shine na ce eh kai tsaye ba za a kore cewa babu kyau ba domin ana bayyana mu'ujiza da girma na alkurani mai girma ana girma mu'jizar alqur'ani ana nuna mu'jizar annabi muhammad sallallahu alaihi ana nuna girman qur'anin da cewa wani irin littafi ne ba kowane irin littafi ne Allah ya yi masa irin wannan bayar ba a ce littafi shafi ɗari shida da wani abu ko ɗari bakwai amma a ce yaro ɗan ƙarami ɗan shekara goma ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas ya haddace shi kuma yana fitar da irin abubuwa na ilimi a ciki ba kowane littafi ne yake irin wannan abun ba sai ƙur'ani ƙur'ani ne yanzu babban mutum zai zo yana karantawa amma da ya yi kuskure ɗansa ɗan kankani jikansa zai doki cinye sai ce baba ba daidai ba ne wannan wajen ba ruwansa da cewa babansa ne ko kakansa ne ya karanta in dai ba a daidai ba ba a daidai ba kurum saboda ka'idar inna na hannun nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da qur'ani mu mun zamu kiyaye shi to wannan bismillah ba za a ce ba daidai ba ne yin hakan sai dai kullum ni nasiha da zan yi idan ana yin wannan a wajen yara to a kauce yi a wajen yara in ana yi a wajen amawa wanda ba su san wannan sirrin da ake so a fitar ba to ko da ana so a nuna musu girman su san girman ƙur'anin to dai a kauce yi a gabansu a fi tsakanin su masana gogaggun an gane yasu yaso domin fito da wannan sirrin na alkur'ani mai girma ni ba zan ce wannan akwai laifi ba na fata bance ni yawwa domin in ma kai ba kai ba ai wata za su je su yi da wani ya je wannan abin ba gara mutanen musu ba yanzu Allah ya kawo in ma ba bari mutanen musu yi ba yanzu in kada ko kwamfuta yanzu wayarka wayarka da ka buga musa abin da yake ciki na tafsiri ko na qur'ani zalla yanzu kana kana bugawa akwai wasu abubuwa suna nan a sama din nan a sama din nan suna nan kana bugawa an gane ko zai bude maka wani wani wani wani shafi kana rubuta sunan wata aya ko wata kalma kana bugawa kafin ka karasa buga ita wannan kalmar an gane ko kana bugawa da ka danna wani waje far yanzu nan za ta ce maka wannan kalmar guda dubu ce a cikin alkur'ani yana nan a cikin waya guda dubu ce a cikin alkur'ani guda ɗari kaza tana cikin aya kaza guda kaza tana kaza sura kaza sura kaza duk gaba ɗaya far duk an riga an yi su suna to kaga an ka hana ma mutanen ka yi wata arne zai ta yi wajen ya burge ka kuma alhalin shi wancan an riga an duk an tsatsara ne an fitar an gane ko an dura mata shi ko kwakwalwar Allah ne ya riga ya dura mata tana nan da yace inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna to waɗannan kwakwalan na waɗannan alarmomin su ne masu kiyaye alqur'ani da wani ya zo da wani dugo za su sha baya ciki kuma duk rige maka wallahi sai ka cire ba ciki ina fata gane saboda kai tsaye ba za a ce kar ba sai dai kurin a tsara lokacin da za a rika yi dan da lokacin kuma da za a yi karatu zalla domin a yanayin fitar da irin wannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya yawaita mana mahaddata alqur'ani Allah ya ƙara ba su fasaha Allah ya ƙara ba su basira Allah ya kai dauki makarantun su Allah kai dauki makarantun su Allah kai dauki makarantun mu baki daya dan su samu jin dadin zama a samu dadin karatu irin yadda ya kamata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima asalafa wal khatim lima asalafa nasir al-haq wal haq wal hadi ila siratika al المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين